dari hudu da arba'in da biyar da shida wanda ya dace da ashirin kenan ko da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu dora kan karatunmu na aƙida littafin alwaci su ya ƙida ce salafi salif a halittunan gaba insha Allah wadanda za ku yi tunawa mun zo bayani akan kanun iman jiya mun yi magana akan al'imanu bil mala'ika yau za mu yi al'imanu bil kutub ar-ruknu salis na al'iman malin ce ahlus sunna wal jama'a yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman sun yi imani suna kuduri yankakken kuduri su ahlus sunna cewa Allah anzala rusulahu anzala ala rusulihi kutuban Allah ya saukar da littattafai ga manzannin shi fiha amruhu wa nahyuhu a ciki akwai umarnin Allah da hannun Allah wa wa'aduhu wa wa'idi alƙawarin rahama da wa'id na azaba bambancin alwa'ad wal wa'id alwa'ad alƙawarin rahama alƙawarin arziki alƙawarin jin kai alwa'id alkawarin narkon azaba duka alkur'ani ko littattafan Allah suna ɗauke da waɗannan amma rada Allah min khalqihi da abinda Allah ya nufi daga halittarsa su yi a cikin littattafan fiha hudan wa nur Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية جمعا الله يسوكد littattafansa a kan manzanni don ya shirya da mutane gaba daya dalili shine alif lamra kitabun anzalnahu ilaika dalilin saukar da littafi ga annabi shine li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur don a fitar da mutane daga duhu a kai su ga haske bi inna rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul azizil hamid zuwa ga hanya wacce take ta Allah mabuwayi a rungun to wa min hadhihi alkutub allati thabatat fil kitabi was sunnati daga cikin littafan da ya zama sun tabbata a cikin alkurani da hadisi cewa akwai su akwai alquran akwai at-taura akwai al-injil akwai az-zabur akwai sufi ibrahim wa musa wa adamu hattaura wal injil mafi girman su a ciki waɗannan waɗanda bayan ƙur'ani taura ne sai linjila sai alƙur'ani wa adamu salata wa nasikhuha wa afdaluha ala al-itlaq shi wa huwa al-qur'an al-azim wanda yafi waɗannan gabaki daya guda uku wanda kuma nasikhuha shi ya goge duk wasu littafai shine qur'ani shine wa muhaiminan alaihi alkurani ya fi lijjina ya fi attaura shi sa Allah bai umarce mu mu bauta masa da wani qur'ani ba a yau in ba qur'anin ba duk wanda ya dauko attaura yana bauta wa Allah ya saba Allah wannan shine dalilin batan kirista duk wanda ya rike wani littafi ba na qur'ani ba ya bata القرآن وآدم ثلاثة شيء كنا فلاقوه ولم يتكفل الله سبحانه وتعالى بيد شيء من هذه الكتب عدا القرآن Allah bai ɗauki nauyin kiyaye wani daga cikin waɗannan tafai gaba ɗaya guda uku ba in ba shi alƙur'ani ba Allah bai ɗauki nauyin kiyaye wani cewa ya yi alkawarin ya tsare shi ba za a bata shi ba ba za a shiga da wani abu ba sai ƙur'ani kurum balis tahfaza alaiha al-ahbaru war rabbaniyuna manya-manyan malamai da masu ilimi kuma masu tarbiyyantar da mutane sun kiyaye qur'ani sun hadace shi kuma yanzu a cikin kunan mutane yana cikin kiyaye qur'anin ai kaga yaro ya hadace qur'ani ko malami ya hadace qur'ani me yasa Allah ya bari aka yi ta hadace shi dan kada ya bata ba mu da shi misalin a rubuce a littafi amma yana cikin kwakwalen mu duk yana cikin hibzul qur'an din kiyaye shi an samu waɗanda suka kiyaye suka haddace amma walam yuhafizu alaiha ba su kiyaye ƙur'anin yin aiki da abin da ke ci ba walam wa mara auha haƙari ƙayaciya ba su kula da shi ya kacin kula ba waɗancan littattafan kenan ake ne ko da wani haddace al'attaura linjila to sai suka ta caccanja su shi yasa aka samu bible akwai old testament da new testament fa hasala fiha taghayyur wa tabdil fa da'at usuluha tushen asalin musulunta madi ya bata wa guyyira da ha aka caccanja hukunce-hukunce na littattafan shi sa ba a da wani tabbas akan wani littafi in ba ƙur'ani ba wa awul hadil kutub tarifan at-tawra littafin da aka fara bata shi mutane suka fara lalata shi ne a taura amma ƙur'ani ya fi ƙarfin a bata shi yanzu da wanda zai zo duk ilimin sai yana ɗauko wata aya ya karanta ba daidai ba kawai mutane za ce a a a a a ma da ta qur'ani wasali in aka canja sai sun je wani suka a kirjin su wasali duk yana cikin kiyaye qur'anin da Allah ya su ahlus sunna wal jamaa ya taqiduna bi anna al imana bil kutubi an as-sabiqati imanun mujmal suna kudirin cewa imani da littafan nan da suka gabata imani ne dunkulalle mujmal ya kunu ya ga yanda yake kasance bil ikrari bihi bil qalbi ka tabbatar da littattafan a zuciyarka kaje akwai at-taura akwai linjila akwai sufi ibrahim wa musa wa bil lisan wal lisan kuma ka faɗa a harshen kama amma al-iman bil qur'an fa fa innahu imanun مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان إيماني ني مفصل دل دل بلا واتو أربع بجي da zuciya dole da harshe dole wacce ba ima ja a fihi da kuma bin abin da ƙur'ani ya zo da shi wata hakimihi hukunta shi shine alƙali fi kulli kabiratin wa sabira a cikin dukkan babban abu komun kuma karancinsa kenan shi imani da alkur'ani ya sha bamban da imani da sauran littattafai wal qur'anu al-azim huwa kalamu rabbil alamin haka yake wa kitabul mubin wa hablul matin zancen Allah ne littafin Allah ne mabayyani igiyar Allah ne mabayyani mai karfi anzalahu Allah ala rasulihi Muhammad bin Abdullah liyahtima bihi al-kutub qur'ani Allah ya saukar da shi akan annabin shi don ya rufe shi ne marfin duk littafai gaba daya kama khatama bi muhammadin kama yadda manzo Allah ba shine cikamakin annaba ba to qur'ani ma shine cikamakin littafai khatama bi muhammad sallallahu alaihi wasallam al anbiya wa rusul liyakuna manhajan lil umma Allah ya turo ya saukar qur'ani ne ya zama manhaji abin tsari na al'umma da za su biyo makharajan linnasi abin fitar da mutane min adh-dhulumati ila nur mai shiryarwa ne hadiyan lahum ila ar-rashadi wa ila as-sirati al-mustaqim duka wannan aikin qur'ani وقد بين الله تعالى أخبار الأولين أشين القرآن الله يبين متانا بركو والآخرين ردرش أقولكم سيرة الأنبياء والصالحين تؤشكى القرآن سيرة wa khalqus samawati wal ardin a cikin qur'ani akwai bayanin halittar samai da kasai wa ma fihinna da abin da ke cikin su wa fassala fihi al halal wal haram Allah yayi bayani dalla dalla na halal da haram wa usul al adabi wal akhlaqi da tushe tushe na al adab la dubba da dabi'u na kwarai da ahkamul ibadati wal mu'amalati duka wa jazaa'ul mu'minina wal kafirin sakayyar mu'minai da kafirai da yayi bayani fa wasafa Allah ta'ala fi al jannata daral mu'minin Allah a cikin Qur'ani yayi bayani cewa aljanna ita ce gidan mu'mini Allah sa mu ci yace kuma wan nar darul kafirin wuta kuma gidan kafirai ne wa ja'alahu shifa'an lima fi sudur kuma Allah ya sanya Qur'ani ya zama waraka ne ga abin da ke cikin zukata wa tibyanan li kulli shay ga bayanin komai وهدى ورحمة للمؤمنين الله يتي وننزل من القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا بياني لكل شيء يا فتو ده komai fili wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin to me yake wajibi akan mu wa yajibu ala jami'il ummati ittiba'uhu wa tahkimuhu wa ruju' ila akamihi ma ma saha min as-sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam dole abin shi dole a hukunta shi dole a ruju ila kame a koma zuwa ga hukunce-hukuncensa a hada da abin da inganta na hadisi shi ne sunna lianna Allah ta'ala ba aka rasulahu ila jami'i sakalaini saboda Allah ya turo manzansa zuwa ga mutane ne da aljanu shine as-sakalaini dukan mutane dukan aljanu dan me li yubayyana lahum ma anzala ko ma unzila ilayhim min rabbihim dai musu bayani abin da aka sauka musu daga ubangiji ga aya wa anzalna ilayka ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allam yatafakkarun ai mun saukar maka adh-dhikr shine al-qur'ani dan kai mutane bayani abin da muka saukar gare su dan su yi tunani shine ma'anar qur'ani duk wanda ya haddace qur'ani ana bin sa bashi ya je yi bayani ba mutum da ya haddace shi kawai ko ya rike shi kawai shi a karan kansa saboda Allah ya ce mun saukan da shi ne litu bayyina dan ka yi bayani yasa da awar ahlu sunna ta ginu ne akan wa'azi sharhi bayani amma bid'a sai su hada shi qur'ani sai dai su zauna su ta karanta ana kawo musu sadaka a soro za ga babban malami ya hada shi qur'ani amma a karan kansa ita tilawa in an zo neman addu'a ce yayi a biya shi kuɗi yana ci yana sha da shi to amma baya da'awa a daidai bane أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله على الحقيقة طب جماعة wannan gaba ce mai muhimmanci dole ne ka yadda cewa alkur'ani maganar Allah ne me maganar Allah Allah ne ya faɗi abin aka rubuta kuma Allah hakika ba majazi ba hurufuhu wa ma'anihi da harfan da ma'anonin minhu bada wa ilaihi yaudu daga Allah yake kuma gare shi zai koma wa nazalu ghairu makhluq kuma shi qur'ani ba halittar Allah bane munazzalun ne abin saukarwa ne ka san matsalar cewa qur'ani halitta ne in ka ce qur'ani halittar Allah ne to kenan wani bangare na Allah an halicce shi to ya halicce shi ai Allah ba wanda ya halicce shi shi shine khaliqu to tunda qur'ani sifar Allah ne maganar Allah ne daga Allah take minhu bada wa ilayhi yahud to qur'ani ba halittar sa ake kama an samu matsala yan bid'a mu'tazilawa ne wane ne wane ne sun tafi akan lalle qur'ani sai dai a ce halittar Allah ne shi sa imam ahmad ya sha wahala an dake shi an sumar da shi a tarihin imam ahmad in kun samu dama ku zo karanta akan kin yadda cewa qur'ani ba halitta Allah bane wallahi mala har a mangalan jaki aka da yanda ake daukan yashi ake daukan kaya haka aka daura imam ahmad a mangala yace in jaki ne shiga gargadaji nake kamar zan subuto ta kamfani ya hadu da azzaliman sarakuna kawai wai sai ya yadda ya gaya duniya cewa qur'ani halitta ne yace ya zan ce qur'ani halitta ne imamu shafi'i da aka zo ana duka ya ce ka ni ba zan iya jure wannan dukan ba sai ya tawili ya ce da taura haka da linjila yana naɗe hannu yana nuna da zabura da alkur'ani ya ce hadihi ya ce hadihi kun ga waɗannan kun ga waɗannan makhluka halittarsa aka yi aka ya ya kubuta ya kubuta aka ce je ka daga baya ya ce ya ce wawaye ya ce wannan ina nufin hadihi waɗannan 'yan yatsun hadihi makhluka dole sai ka koyi dabaru kuma na akwai lokacin da sai ka dan kauce baya da lafiya haka yi firi imamu ahmad kuma suka daka suka daka sai ya suma in ya farka sai a tambaye shi sai ce qur'ani maganar allah ne ba halitta ba ya yi gwagwarmaya da sarakuna azzalimai da yawa har zuwa almajiran sau su ce ka ce ka faɗa kawai imam ka huta ya ce a ce waɗannan mutane idan na halakar da su ne zan je in ce wa Allah takallama Allah ta'ala bihi haqqan bi sautin masmu ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi wa kamali lalle Allah yayi magana da shi wannan alqur'ani magana Allah a bisa yadda ya dace da shi kuma jibrilu ya karbe shi a wajen Allah wa sami'ahu min Allah jibrilu ya ji qur'ani daga Allah wannan kadai ya isa nuna mana girman alqur'ani da darajar alqur'ani wannan ya isa nuna ma duk wanda ya dace qur'ani babban mutum ne babban mutum ne mai daraja ne wa sami'ahu jibrilu min Allah daga Allah ya jiyo jalla sha'anuhu فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه جبريل يا إسد شيء النبي وذا الله يكربا يجد جبريل وحفظه في قلبي يهيكي عيش أتفهم دوشيا shi ma ballagahu ila ashabihi kiram ya isar da shi zuwa ga sahabbansa masu girma wa min samma daga nan kuma ila ummati zuwa ga al'umma har kai ma ka da cewa an zara bihi al'umma yayi wa sauran al'ummomi gargadi da shi anzalahu al-hakim al-khabir bi lisan arabiy mubin Allah al-hakim Allah al-khabir Allah al'alimu mai ilimi shi ya saukar da shi da harshe na larabci bayyananne ƙurani larabci ne wa nukila ilaina bitawatur alladhi la yarqa ilayhi shakk kuma an nakalto mana ƙur'ani da tawatur wanda ba zai taɓa yi wa shakka ta hau kan wannan riwayar ba me riwayar tawatur labarin da ba zai taɓa ɗaukan ƙarya ba shine tawatur misali yanzu kam dare ne ko rana ne yanzu in wani ya zo ya ce yanzu rana ne akwai wanda zai karyata shi wannan labarin zai iya daukan karya a yanzu da kowa jikinsa ya gaya mana kowa ya gani to wannan shine mutawatir labarin da ko shakka baya shiga ta to qur'ani tun daga bakar hannasi ya zo ne daga wajen Allah an tsariƙi tawatur mankulun ilaina bitawatur ko daya babu shakka a cikinsa na'am malamai abin da suka ce da abin da har aka ɗauko shi har ya shigo cikin ƙur'ani kuma Allah ya ce bilisanin arabi mubin to an mai da shi larabcin ko da an ɗauko shi daga wani guri to ya zama balarabe shi ne kawai amsar da zaka bayar mafi sauƙi ka gane? yau faɗansa da aka yi annabi ya kawo shi jibril ya kawo shi ya wanke shi ولا ريب قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين شين ملائكة على قلبك أنا نفع أن محمد لتكون من المنذرين لنك القرقدي كنمي القرآن ينا قرقدي بلسان عربي مبين والقرآن الكريم لم ينزل مكتوبا كالتوراة شي قرآني با أربوشي سوكبا كما التوراة شي التوراة مالا ولم ينزل جملة واحدة التوراة أربوشي أكا سوكبش النبي يا كالقي يا كالأمي ya karbi rubutu ya karbi littafin bani sunan shi a rubuce amma shi qur'ani karatun ne kamar yadda ya zo a riwaya aka ce Allah ya rubuta a taura da hannunsa Allahu akbar sannan kuma dare ɗaya ne aka saukar da shi amma shi kuma qur'ani bal nazala munajjaman li yuhfaza in an ce munajjam nazala munajjaman ai nazala mufarraqan qur'ani ya sauka ne a rarrabe a rarrabe aya can sura can aya can sura can dan a haddace shi saboda yawan sa da abin da aka baka shi kadan kadan kafin a kawo wani baka haddace ba tun asali daman qur'anin an sauke shi ne da tsarin ana so a haddace shi yasa ake so yanzu a kwadaitar a haddace ayi mufarraqan hasabal waqa'i shine fassarar munajjaman da bisa gwargwadon abin da ke faruwa au jawaban an as'ilatin shi qur'ani ya sauka ne dan bada ansa akan wasu tambayoyi aw hasaba muqtadayatil ahwal ko a bisa gwargwadon yadda hali ya hukunta kuma shi ƙur'ani ya sauka fi salatin wa ishirin sa a shekara nawa uku sha ashirin da uku an daɗe ana zuba shi shekara ashirin da uku aka yi ana saukar da ƙur'ani والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ yana rubuce a can babban allo abin kiyayewa wata hafazu sudur amma Allah ya kaddara a kirji ana haddace daga nan ne wasu malamai suke cewa ashe hadda da kirji ake ba da kwakwalwa ba bal huwa ayatun bayyinatun fi في صدور الذين أوتوا العلم وما يشعر بآياتنا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayoyi ne bayyanannu a cikin kiraza wasu suka ce a kirjin ne yake ɗauka shi kuma sai kai wa ƙwaƙwalwa ajiya ya ce ki rike mu kayan na kirji ne amma ba ƙwaƙwalwa ya rike wannan dai saɓani ne shin ana hadda da kirji ne ko ana hadda da kwakwalwa ne watatluhul alsun daga tilawa ne alsun jam'u lisan harasa ke karanta qur'ani da harshe ake karanta shi ba da kafa ba wa maktubun fi suhufi kuma yana rubuce a cikin takardu shine suhuf وهو السور محكمات سرورين محكمي ما سمع أنا أبيلي وآيات بينات وحروف وكلمات فيه محكم ومتشابه akwai ayoyi muhkamai akwai masu ma'ana guda biyu mutashabi akwai nasir da mansub wanda ya goge da wanda aka goge shi akwai khas da am keɓantacce da mai fadi akwai amurin da nahi Allah ya ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فسر لا يمسه إلا المطهرون ملائكة أكين في مالا idan ka ji wani ya zo yana kafa aya hujja da wannan ayar la yamassu illa al-mutahharuna wai qur'ani ba a taba shi sai da tsarki daidai ne magana amma wannan ayar ba ita ce hujjar ba a taɓa ƙurani ba sai da tsarki amma ka san saboda saukin fassara ka da la ya masu ilal mutahharun ba mai taba sai masu tsarki a fassara amma su a masu tsarkin mala'iku alakin بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وأهل السنة والجماعة dukansu muttafiquna ala abdi suwaril qur'an wa ayati sun yi ittifaki akan irga surorin alqur'ani guda nawa ne ayoyin alqur'ani guda nawa ne wa kalimati hatta kalmomi sai da aka irga duk akwai rubutu sura nawa ne an fada aya nawa ce a ƙurani an faɗa kalmomi nawa ne an faɗa ahlus sunna wa yukaffiruna man ankara suratan aw aya aw kalimatan aw harfan minhu duk wanda yayi inkarin sura daya ba biyu ba daya ko aya daya ko harafi daya yace bai yadda da shi ba ya da ya kamar duka mai da yan shi'a suke zuwa sai shi ayoyi kaza ayoyi kaza ba su yarda da su ba ba duka qur'ani suka yarda da shi ba ba suna da qur'anin su su suka ce wannan qur'anin ai na su Umar ne ai Umar ya shiga ya caccanja wai ya ciccire falala Aliyu an yi an yi kuskure ma wannan qur'ani dan ka in ka ga dan shi'a yana karanta wannan alqur'ani wallahi yana karanta shi ne don taƙiyya amma Allah ba su yarda da shi ba da ayoyin nan da suke magana akan falalar sahabbai cewa yan aljanna ne wallahi yan shi'a ba su yarda da shi to wannan shine dalilin cewa yan shi'a kafirai ne لأن أهل السنة متفقون على تكفير من أنكر سورة أو آية أو حرفا من حروف القرآن magana ɗaya harafi inda na Allah ne ɗaya in ka tsare ta katin ويؤمنون إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله سكم أهل السنة سيدة كوش سورة كوش آية كي تجي دقاء الله سبا سلوني أوفي sannan waɗannan ayoyi wa qad nuqilat ilaina bi tariqi at-tawatur al-qat'i sun zo mana ta hanyar mutawatiri qat'i nayi muku bayani kai tsaye yanke mun ce ne mutawatiri ba ƙarya wal qur'anul karim to ga wani calculation wannan content of the holy qur'an kenan yahtawi ala 114 sura surorin ƙur'ani ahlus sunya sun yi ittifaki sura 114 ne ka yarga kuma gani amma a ciki 86 86 a ciki minna nazalat fi makkata makkiyatun wahiyar duk ayoyin makka ne surorin makka ne guda 86 ko 28 kuma minha nazalat fi madina wa tusamma as-suwar allati nazalat qabla al-hijrati an-nabawiyya bis-suwar al-makkiyya ka san malam yawanci abinda mutane suka dauka in an ce surori yan makka ne to abinda suka dauka a cikin garin makka aka saukar da su ba ka bane ku gane lissafin duk surorin da aka saukar da su kafin annabi kafin annabi ya hijira ya koma madina a kowane gari ne kuma dan ba wake a kan hanya ne ba wake a wani ƙauye ne ba wake a ina ne to su ne ake cewa makiyya ba wai dole sai surorin cikin garin makka ba me ya kuskurantar da wannan fasarar akwai surorin da ko ayoyin da ba a cikin makkan garin aka sauke su ba amma an sauke su ne kafin annabi ya hijira ya koma madina shi yasa ake cewa as-suwarul makkiyya kun gane na'am eh wato lokaci ake duba ba wai guri ba ka gane lokaci duk surorin da Allah ya saukar da su kafin annabi ya yi hijira ya koma madina ko da a madina aka sauki daji tun da dai bai hijira ya koma maka ba ya koma madina ba ya koma bai koma madina ba sunansu me makiya saboda akwai surorin da a can madina aka sauke su amma a wani lokaci qabla al-hijra fasarat makkiya la tu'addu min al-madaniyya yasa suke da yawa والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية بسوrorin da suka sauka bayan annabi ya hijira koma madina ko a makka ne ko aka sauke sunan su me al-madaniyya wala yace wa fihi tis'un wa ishiruna sura a cikin surorin alkur'ani akwai surori guda ashirin da tara uftutihat bil hurufil muqatta'a an bude su da broken letters al hurufil muqatta'a wato harufan nan gudurarru nun hamim ayin sin qaf kaf haya ayin alif lam ra alif lam mim sura nawa ne a cikin qur'ani 29 wal qur'anul karim wal mu'jizatul kubra al khalida li nabiyil islam muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam babbar mu'jiza babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani babbar mu'jiza annabi kenan shine littafin da ya gagari kowa وهو آخر الكتب السماوية ƙarshen littafin sama duk wani littafi da aka saukar daga sama alkur'ani shine na ƙarshe ana faso a nuna maka babu wani littafi bayan ƙur'ani shine last wala yin saku wala yi baddal ba a goge ƙur'ani ba a canja shi ba wani littafi da ya zo za a ce wai ya goge ƙur'ani faƙad ta kafar Allah bi yabzihi min ayi tahrif duk wani canjawa da zai Allah ya alƙawari da kiyaye shi ko tabdili aw ziyada aw naqsin ila yawmi yarfa'uhu Allah ta'ala har zuwa lokacin da Allah zai dage shi kaga wannan Qur'ani ka gan shi ka gan shi Qur'ani za a zo lokacin da Allah zai dauke shi gaba daya ƙarshen duniya wanda zai ce to takardun na ɗauka in ka bude sai dai ka ga fari ya tafi akwai wannan lokacin yana wannan ƙur'an da kake gani akwai lokacin da tun damun zancensa ne ai duniya ta ɓaci duniya ta lalace mutane sun ƙi aiki da abin da Allah ya faɗa Allah zai fushi ya fusata ya ɗauke shi babu daman kuma annabi ya faɗa a ƙarshen duniya irin wannan Allah zai turo iska mai sanyi duk wani mutumin arziki mutumin kirki mumini mai imani mai ilimi mai karatu zai mutu to Allah ba zai tada alkiyama wannan ƙur'ani yana nan ba a hannun ashararan mutane ba ya alkawari bai zai bashi hannun mutanen banza ba da haka zai turo a ɗauke shi wani abu sai Allah in ba shi ba wai sai wannan mana haka yake mana za a ɗauke shi za a neme shi a rasa lokacin aiki ya jika kenan al'umma suka rayu ba ƙurani ya shiga uku shine ila yau mai yarfa'uhu Allah wa zalika qabla yawmil qiyamah mala yace wannan zai faru ne kafin a tada alkiyama Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikr anan ana nufi alqur'ani kenan dan daga cikin sunan da ke alqur'ani akwai azzikr akwai alfurqan akwai an-nur lillahi ilayka nuran mubina wa inna lahu lahafizun wal qur'anul karim kutiba fi ahadin nabiy yaushe aka rubuta qur'ani a zamanin annabi wa bi mar'a minhu yana kallo mar'a yana gani haithu kana lil wahyi kataba haithu kana lil wahyi kataba ay katabatun wahayi yana da sakatarori da suke rubuta shi min khirati sahaba cikin zababbun sahabbai لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم waɗannan zababbun sabai ba sa farabuwa da manzala wa yaktubuna kulla ma nazala min alquran duk abin da ya sauka na qur'ani su suke rubuta shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadulluhum ala mawdi'i kulli aya annabi shi ke nuna musu kowace aya in sun zo rubutu sai ce ku ajiye min ita a can waccan ayar ku cire ta daga sura kaza ku sa ta a wuri kaza qur'anin nan da kake gani wannan duk ayar da ka gani annabi ne ya ce ga inda za a ajiye ta ba ne ba wa yadulluhum ala mawdi'i kulli aya kulli aya jera su wannan aya tafi wannan wannan aya tafi wannan wannan aya tafi wannan wannan aya wannan Allah ne yasa annabi ya ce kai mana haka kisa da zarar wani ya karanta shi ya zo yana karantawa sai ya tsallake ya ɗauko wata aya ya jona da wata to ya canja tsarin da Allah ya saukar da Qur'ani shi yasa aka ce kafin ka karanta shi ka haddace in baka iya ba ɗauki ka buɗe ka karanta don kar ka yi kuskure saboda idan ka ɗauko waccar ayar ka tsallaka ka haɗa da wata to zancen zai iya lalacewa yanzu ina cikin magana ina cikin magana sai na kira Allah na ce Allah sai na ce magana na ce magana sai da can wani yaro yana iya yadda ruwan fetur man fetur din mashin sai na zage shi da na giyara da mai daukan nan ya zo ya dako ya dako ya dako ya zo daidai inda na kira Allah sai ya tsallake sauran bayanan da na yi sai ya dauko zagin sai ya jona shi a jiki ya ka gani to shine illar mutum Allah ya zo yana karanta Qur'ani bai iya ba ya dauko kissa tirjam tirjam tirjam tirjam wataƙila Allah ya faɗi azaba ga wasu kafirai inda bai haddace bai rike ba lokacin da Allah ya magana azaban kuma sai ɗauko annabi Muhammad sai jona wurin sani ko kuna ganewa to saboda da kana iya gane abin da kake faɗa akwai abin da kana faɗansa ka haɗa shi da na gabansa ka san ba daidai ba ne kawai Allah ya gyara mu min suratiha shi yake nuna ko shi aya daga surar zasa ثم daga baya kuma jumi'a fi ali abi bakr siddiq baina daffatay al-mushaf amma hada shi a cikin book mushaf a lokacin sai na abubakar ne aka yi compilation rubuta an rubuta a zamanin annabi a sura sura sura sura sura amma zai iya sura wata tana gari kaza wata tana wajen wani wata tana wajen wani amma har hado shi gaba daya a sa shi a ne a littafi a lokacin abubakar aka yi ba lokacin annabi ba dan shi yasa ma kafin a yi jam'ul qur'an din aka yi wa abubakar magana kaji kaji kaji ga abin da ake so a yace wai wai wai wai ina zan yi abin da annabi bai yi shi ba saboda annabi ya tafi ya bar duniya wata sura tana unguwar gabar a wajen wani sahabi wani ya rubuta ta a jikin fata ya ajiye yana wani ƙauye wani sahabin yana wani ya yi tafiya ya koma wata ƙasa ya yi kaza a rarrabe yake sai aka kawo sai na abubakar shawara cewa kaga annabi ya bar duniya kaga duniya tana da yawa kaga ba mu kadai bane ka hada qur'anin nan ka sa ai aikin compilation to compiled the holy book of Allah ka hada shi abubakar ya ce yaya umar ya za ka ce na yi abin da allah bai sa annabi ya yi ba umar ya ce wallahi fihi khair wallahi akwai alheri a ciki ce ina jin tsoron aje yaƙi a kakkashe wasu mahaddata ƙur'anin su suke da ƙur'anin a haddace su suke da takaddun a watsai ba a sani ba kar ƙur'ani ya zo ya bata musulmi in sun zo daga baya na bauta Allah da wannan ƙur'ani haka aka dage ka dage ake ta gaya wa baka cewa kayi kayi kayi kayi saboda waɗanda za su zo baya sai ce me yasa annabi yasa aka rubuta shi ai dan a rike shi wanda suka haddace kuma za su yi mutuwa za a iya kashe su an je yaƙi an kakkashe mutane ba da ta ƙur'ani yace umar bai gushe ba ya ta samun ra'ayi sai da na gamsu cewa daidai ne to shi na asirin abubakar ya hada kwamiti na compilation na alkur'an na da alkur'an shi ne aka hada shi wai yanzu in shi'a sun zo zagin abubakar da wannan suke zagiyarsa sai a cewa jahilai abin da ya zo ya yi abin da annabi bai ce ayi ba ka duba mana amma sun manta annabi ya ce alaikum bi sunnati ku riko da sunnata bai shiru ba وسنة الخلفاء الراشدين da sunnar halifofi na shirya ashe suna iya zuwa da wani abu waɗannan halifofi abubakar umar usman aliyu su zo da wani abu na addini a karba don annabi ya buga musu tamfi ya ce an sun zo da shi a karba addu alaiha bin nawajidi وفي عهد عثمان للنورين على حرف واحد أجمعين ألوكة عثمان كما أكا هذا الشيء أبي سهر في قداء لا يأبن أكي نفي أن سأباني بي أكي نفي حرف واحد وتداء لوكة نباء أبو بكر يا هذا الشيء فسي وانشان قبيل سنة كرن تاشي سنة كرا كرا وانشان ما سنة كرن تاشي دائرين يا رمسي larabci ma kala kala ne wannan yi kaza wannan yi kaza shine Usman ya karbi Qur'anan gabaki daya yace ina ma haddata qur'ani ina su zai wane ne ina su wane ne ya hada kwamiti yace a zo a rubuta shi wannan shine confirmed qur'ani da muka yarda da shi a bubbuka a yada shi yace wadancan dan gaya masa aka aka ce to mutane fa kai idrakin su ka rike su wallahi sun zo sun canja yarbawa suna karanta shi da yaren yarbancin su fulani suna yi da yaren fulani yan wannan suna hausa suna yi qur'ani ya zo yana an mai da shi wasa har ana fada in wannan ya zo ya karanta wani guri sai a kama fada ce ba daidai bane wancan ma sai ce kai ma naka ba daidai bane to shine Umar Usman sai ya haɗe mahaddata Qur'ani yace ku rubuta mana aka rubuta shi yace waɗannan su ne Qur'anan da muka yarda da su shi ne kake ji ana ce ar-rasul usmani shi ne gashi yau duk duniya in ka ji shi ne guda ɗaya wannan sai dai hafsu duri kalun waye amma dai qur'ani ne guda ɗaya in sittin dai to shi ma yan shi'a sun zo zagi ce su zagi usman ai ya je ya kona qur'anai jahilai ba sai ba an tara jahilai a ƙauye sai a ce yau za a yi wannan mutumin da ya je kona qur'anai sai a ce wayyo qur'anai ita ce wallahi usman kona qur'anai yayi amma ba za su faɗi hakikanin tarihi me ya faru ya kona qur'anan ba qur'anai ne da aka mai da su mutane suka kawo mutane rabuwar kai dan a haɗe mutane guri guda ya ce duk a kone su a sake rubuta sababbi ya je karɓo original copy of the holy quran a gurin na na hafsa yar gidan sayyidina umar mata annabi wanda ita aka ba quran ta rike yana da kyau ku rinka fahimtar waɗannan abubuwan suna da muhimmanci ba wannan duk yana cikin al'imanu bil kitabi wa bil kutubil munazzala وأهل السنة والجماعة يهتمون بتعليم القرآن وتعلمه duk inda kaga ahlus sunna wal jama'a suna himmatuwa da koyar da qur'ani da koyansa kawai in dai ka je manhajin ahlus sunna in dai ka je garin ahlus sunna in dai ka je istizaga makarantar qur'ani hadda haddatarwa wannan alama ta ahlus sunna amma yan shi'a ina ai da halaka ga yan shi'a suna musabaka qur'ani ba za su yi ba in za ka je masallatansu a iran ba za ka ga irin wai an ɗauki ƙur'ani an buɗe ana ta karatu ba mu garba ba sani ai ba harka su bace sai dai wuri dai ana ta kiran sunan aliyu kuma har yanzu ma ku lura yan bid'a ni inda dan bid'a yake bai fiye damuwa da ƙur'ani in ma kaga suna yi to suna koyi ne sun ga ahlus sunna suna yi wa hifdihi haddasa ahli suna suke bude makarantar hadda qur'ani wa tilawati bi husni sura bi husni sauti da karanta shi da sauti mai kyau wal insati ilaihi sauraron sa idan kore an ga karanta tafsiri da ƙwarar yawan fassara qur'ani ala nahji salafil umma a bisa tsarin magabata na al'umma wal amalu bi hakami da aiki da hukuncin hukuncensa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ويتعبدون الله تعالى بقراءته أهل السنة سنة بوتا على قراءة القرآن karanta Qur'ani ahli sunna zai dauki Qur'ani itai itai wannan karatun kawai ya dauke shi a matsayin ibada li'anna fi qira'ati kull harfin min hu hasanatan kama akhbar nabi sallallahu alaihi wasallama bidhalika faqala karanta harafi ɗaya na ƙur'ani a wajen ahlus sunna lada ne harafi ɗaya wanda Allah yana cewa man kara a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana harafi ɗaya in mutum ya karanta a cikin littafin Allah yana da lada ɗaya wal hasanatu lada ɗayan nan bi ashri amsaliha ana ninka ta sau goma wala aqulu alif lam mim harf annabi ce ba ina nufin alif lam mim a matsayin harafi ɗaya ba ne a ba haka ne ke nufi ba walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif harafi lamun harafi mimun harafi wa ahlu sunnati wal jama'a لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد أهل السنة والجماعة باسا حلتك فسر القرآن دا تنظروت الرأي ra'ayi kawai ka fasar qur'ani shi a fa innahu min alqawli ala Allah bighairi ilmin fassar qur'ani da ra'ayi magana ne akan Allah ba tare da ilimi ba kuma wa min amali shaytan aikin shaytan amma mala akwai wanda su kawai in ka zo qur'ani kawai ka fassara shi da ra'ayinka subhanallah يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء شيشنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون yasa ku ku rinka faɗa akan Allah abin da ba ku da ilimi dan me fassar Qur'ani za a yi to zai je magana akan Allah akan abin da bai da ilimi bal yufassar al-Qur'anu bil Qur'an mafi ingancin fassara Qur'ani tafsirul Qur'an bil Qur'an ka dauko ta aya ka fassara ka ɗebo wasu ayoyi irinta a wasu surori ka gwara su sai ka nuna cewa ga saƙon to wannan shine the best tafsirin qur'ani kuma wa innal qur'ana abun mamaki yufassiru ba'dahu ba'dha sashin sai yana fassara sashi fayahmiluna al-mujmal ala al-mubayyan duk wanda yake dunkulallen magana sai su dauko bayyananniya su ce ga abin da Allah yake nufi wal mutlaq ala al-muqayyad da wanda yake mutlaki ne sake ba kaidi sai su a ɗauko mu kayyade in an faɗi magana ba kaidi sai a ɗauko wata magana da sai kaidi a cewa ake nufi da al'am alal khas wal mutashabi alal muhkam wa yufassir al-qur'an bi sunnati nabawiyya thabita ana fassara al-qur'ani da hadisin annabi ingantacce ثم نجم بأقوال الصحابة الكرام أنا أفسر القرآن لمجانا الصحابي ثم بأقوال التابعين الإظام da kuma maganganun tabi'ai masu girma thumma bil lughati al arabiyya allati nazala biha al qur'an da kuma lugar larabci da qur'ani ya sauka da ita thumma yajtahiduna ba'da dhalika ala dawi hadhihi al masadir sai kuma su rinka shahadi a bisa hasken waɗannan masdarai da aka yi mana bayani waɗannan alqur'ani bil qur'ani was sunna bis sunna wa aqwali sahaba wa tabi'in da sauransu fahum yajma'una bayna al athari wan nazar ahlus sunna suna hadawa tsakanin asar riwaya da nazar abinda suka bincike ya tabbata kun ji imanin ahlus sunna akan littafi sai al salif wanda insha Allah akan su zamu tashi karatu na gaba موقف أهل السنة من مسألة التكفير wannan karatu ne babba karatu ne mai muhimmanci menene matsayar ahalus sunna akan kafirta wani yaushe ake kafirta wani yaushe ne ne mutum bai zama kafiri ba yaushe zama kafiri da rabe-rabensa da kashe-kashensa da bayanin malamai akai gobe gobe ba mu da karatu ko ya abin namu yake ne kam gobe muna da wani gari za mu je ne gobe gobe gobe za mu je ina gari muna da program gobe babu karatu juma'a ma ba ma yi ko asabat ina za mu je ne